ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه مراقب الله يا عباد الله في السر والعلن فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله هذا شهر رمضان قد تقارب تماما وتدرمت لياليه الفاضلة وأيامه المباركة فمن كان منا محسنا فيه فعليه بالإكمال والإتمام لهذا الخير ومن كان مقصرا فليختمه بالتوبة والاستدراك فالعمل بالختام يا عباد الله وعلم رعاكم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض فيها في تمام هذا الشهر صدقة الفطر على على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير صاع من بر أو أقط أو تمر أو زبيب أو شعير أو أرز أو غيرها من الطعمة وأمر أن تؤدى قبل الصلاة وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم نهاية في مسابقة والفضائل كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين ف... فبهروا يا عباد الله بهروا صيامكم بإخراجها رغبة في اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واغتناما لأجرها العظيم وحسنوها وكملوها ولتكن من أطيب أموالكم الذي تجدونه فالله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ولا تيمموا يا عباد الله الخبيث وهو الرديء منه تنفقون فكيف تردون لربكم ما ليس لأنفسكم ترضون عباد الله من فهم, من فهم ما في زكاة الفطر من المنافع والحكم والأسرار وما توجبه من الثواب وتحطه من الأوزار لم يتوقف في اختيار الأجود فيها ولم يقع الشح في العدول إلى الرد فإن الله جل وعلا قد وقف عليها الفلاح والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الفرائض العزيمة لعظيم ما تحوي عليه من الإسلام والصلاح فهي من أجل القرب إلى رب العالمين ومن أفضل ما صاح عليه عنه عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وجبر لما حصل في الصيام من النقص وكفارة هي عباد الله من جملة شكر نعمة الله تبارك وتعالى بالتوفيق إلى صيام رمضان وتذكية للنفوس من الأخلاق الرزيلة وتحلية لها بالأخلاق الفاضلة الجميلة وفيها يا عباد الله اجتناء للفقراء في هذا اليوم الكريم الذي يتكرر على المسلمين بالخير الذي الذي يتكرر على المسلمين بالخير والسرور والفضل العظيم وهي شكر لله على نعمه سبحانه وتعالى بسلامة الأديان والأبدان وفداء وكفارة للصائمين عباد الله إن المؤمن إن المؤمن الموفق يحمد ربه سبحانه وتعالى حيث أقدره حيث أقدره على أداء هذا الصوم وأداء هذه الفريدة الجليلة فيختار لها من أجود ماله ما يدرك به ما يدرك به الأجور الجزيلة ويرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه ثم يا عباد الله ألا من أخرجت عنه الزكاة من ولد إنما يخرج على الولد عن الولد والزوجة وأهل وخادم وأن يحمد الله تبارك وتعالى كلما أدي عنه عباد الله إياكم أن تدعوا هذه الزكاة في غير من في غير مستحقها فهو الفقير المحتاج فمن أعطاها فمن أعطاها من يعرف أنه غير محتاج بها غير محتاج إليها لم يجزئه هذا الإخراج فاتقوا الله يا عباد الله أعطوا هذه الفريدة إلى من هم إلى من هم أهلها عباد الله زكاة الفطر فمن أداها قبل صلاة قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات قال رب العزة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى عباد الله إن مما شرع الله تبارك وتعالى لعباده في تمام شهر رمضان تكبير الله عز وجل المتفضل سبحانه بالصيام والقيام وعموم الطاعات وأنواع العبادات قال رب العزة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم عباد الله والسنة في التكبير أن يقول المسلم عند إهلال ليلة العيد يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يقولها تلك الليلة وفي صبيحة ذلك اليوم وهو في رواحه إلى مصلى العيد حتى تبدأ صلاة العيد والسنة يا عباد الله في هذه التكبيرات أن يقولها كل مسلم بمفرده أما التكبير الجماعي في المساجد أو غيرها فليس من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا مما كان عليه الصحابة الكرام فعليكم يا عباد الله بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تفلحوا بالاقتداء حتى تفلحوا بالاقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام تفوزوا يا عباد الله وتربحوا يا عباد الله والكيس يا عباد الله من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز يا عباد الله من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية وصلوا وسلموا رعاكم الله رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الأجمعين وخص اللهم منهم أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر ودمر الشرك والمشركين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين kamar ya iman Allah ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku tabaraka wata'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah ku tabaraka wata'ala Allah zai bashi mafita a duniya da kuma a lahira ya ku bayin Allah ku lura da Allah tabaraka wata'ala a fili da kuma a boye domin shi Allah tabaraka wata'ala babu abin da yake koyuwa gare shi a sama ko a ƙasa ya ku bayin Allah ga watan Ramadan kwanakinsa sun kusan cika mun zo dab kamar yanzu ne wato ake cewa ga Ramadan ya doso kamar yanzu muke cewa a satin nan za a fara Ramadan kamar yanzu muke cewa saura ɗan awanni kaɗan za a fara Ramadan to yanzu ga shi Ramadan ya zo ƙarshe abin da ya rage ‘yan kwanaki ne kaɗan ko ‘yan awanni ne kaɗan ya ku bayin Allah wannan ita ce sunnar Allah tabaraka wa ta'ala ainihin gabayinsa za a fara al'amari kamar yanzu amma za ka samu ya ƙare haka za a wayi gari rayuwarmu duka ta ƙare ya ku bayan Allah waɗannan kwanaki masu albarka waɗannan kwanaki wanda suke cike da ainihin alkhairori saura kaɗan su fice wanda yake mai kyautatawa a cikinsu wanda ya ƙoƙari ya jajirce wajen ayyuka wato na alkhairi to ya ƙoƙari ya cika da ainihin ayyuka na alkhairi ɗin wanda kuma ya kasance wato ya yi sakaci to ya yi ƙoƙari ya cika waɗannan kwanaki da tuba da kuma ƙoƙarin ya riski wato sauran abin da ya rage na alkhairorin da suke cikin waɗannan kwanaki domin sun ayyuka dama ana lura da cewa menene na ƙarshe ne ya ku bayin Allah ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faralanta wato zakkar da kai a ƙarshen wato wannan wata na Ramadan ya faralanta bayar da zakkar da kai ga ainihin namiji da mace da wanda yake da da kuma wanda yake bawa da yaro da kuma babba abinda ake bayarwa wato shine sa'i wato kwanan sha guda ɗaya ko kuma wato muddin nabi guda hudu na ainihin bur ko kuma wato al'aqid na aka ce aqid shine a ɗau- wato a sami nono kamar da laraba suke yi a tafasa shi ya dahu sai a juye shi a cikin tire ko wani mazubi haka mai faɗi sai ya bushe a ciki ya zamto wato laban mujaffaf suna kakkarya shi wato wannan suna ba da shi a matsayin ah, wato ainihin zakka ta ainihin fidda kai ko kuma dabino ko kuma wato ainihin zabib busasshen inibi ko kuma sha'ir ko shinkafa ko masara ko kuma dai abin da mutanen garin suke ci a matsayin abinci gero ne ko dawa ko na makamancin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a bayar da wannan zakka kafin wato a fita zuwa ga ainihin sallar idi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka fi kowa wajen rigaye wajen aiwatar da ayyuka na alkhairi sun kasance suna ba da wannan zakka kafin idi da yini daya ko kuma da yini biyu ana jibi sallah ko gobe sallah ɗayan su yakan cire zakka ya bayar ya ku bayin Allah ana bayar da zakkar da kai kafin idi da yini daya ko yini biyu ko kuma washe garin wato ranar idi din kafin dai wato a ainihin a tafi sallar idi duka wanda ya bayar da wato zakar fidda kai kafin a tafi idi ya bada zakar fidda kai Allahu tabaraka wa ta'ala zai ba shi lada bisa abin da ya aiwatar wanda ko ya bada ita bayan an dawo daga idi to wannan sadaka ce daga cikin sa- wato sadakoki da aka saba yau da kullum amma dai ba wai zakar fidda kai ba ya ku bayin Allah ku tsarkake wato rayukanku ku tsarkake wato anashin azuminku ta hanyar fitar da zakar da kai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faranta wannan ku yi kokari wajen bibitar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ku kyautata ayyukanku bayar da wannan zakar da kai yakan zamto wato ainihin tsarkaka ne da kuma cike gurbin abin da kuka yi sakaci a ciki wato cikin watan Ramadan ko dai wasu yasasshen zance kai cikin watan Ramadan ko an samu matsala kaza ko kayi kaza ko kayi kaza dangane da azuminka to idan ka ba zakar da kai Allahu tabaraka wa ta'ala sai ya cike maka gurbin wato inda kai wannan sakaci din Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa ba za ku taba samun wato ainihin aljanna ba sai kun ciyar daga ainihin abin da kuke so ya ku bayin Allah kada ku yi rowa kada kuma ku cakuda abin da yake mummuna ku ce shi za ku bayar kada ku nufaci abin da yake mummuna ku ce shi za ku bayar ba irin abin da kuke ci ba ya ku bayin Allah ku bayar da al'amura wato ku bayar da ainihin abinci wanda yake mutane suna ci wanda galibin mutane shi suke ci a wannan garin da kuke rayuwa ya ku bayin Allah zakkar fidda kai tana da amfani da yawa duka wanda ya san amfaninta ya kuma san wato hikimar da suke ciki da kuma hukuncinta da kuma sirrukan da suke ciki da girman ladan da yake ciki da kuma ainihin abinda Allahu tabaraka wa ta'ala yake goge wa bayi na ainihin zunubai sakamakon bayar da zakar da kai to duka wanda ya san wannan ba zai yi sakaci wajen bayar da zakar da kai ba duka wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore masa abin da zai ci a ainihin wato ranar idi wato a daren idi da kuma washe garin idi lalle wannan wajibi ne a kansa ya bada ainihin zakar da kai ko da kuma kai bakka da kuɗi da za ka sayi abinci ko kuma baka da abincin a ajiye wanda za ka ba da zakar da kai sai kai ma aka baka to idan ka ɗauki wanda za ka ci yau ka ci da daddare na iyalanka to kai ma kuma ya zama wajibi a kanka ka ɗauka daga ciki ka ainihin bayar da zakar da kai kar ka ce aini ma bana aka yi aka tara mu idan dai ya ishe ka yau sallah ku ci da daddare ku ci da iyalanka wannan za ka ɗiba sai ka fidda sauran idan kuma abin da kake da shi abin da aka baka ko kuma abin da ka mallaka bai kai ka fitar wa kanka da sauran iyalanka gabaki ɗaya ba malamai suke cewa abin da za ka yi shine idan ka shirya abin da za ka ce na yinin yau da kuma dare sai ka fitar da zakarfin da kai daga kanka sa'an nan ka fitar da wanda yake kusa da kai a gidan sa'an nan ka fitar gwargwadon abin da ya kare Allah tabaraka wa ta'ala ya san iya abin da ka mallaka kenan ma'ana dai ka fara da kanka sa'an nan wane wanda yake kusa a gidan sannan wane wanda yake kusa ka fitar da haka wanda ba samu ba Allah tabaraka wa ta'ala insha Allah zai yi uzuri bisa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka kenan ya ku bayin Allah kada mutum ya sakaci abin da ka mallaka ka yi kokari ka bayar dama Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya mallaka maka wannan din za a wayi gari kuma rayuwarka ma ta kare zaka buƙaci ina ma a dawo da kai dan ka je ka yi aikin ƙarfi ma ka samu abin da zaka bada zakar da kai amma kuma babu dama baka saka dawo wannan rayuwar duniya din ba ya ku bayin Allah zakar da kai tana daga cikin wato ayyuka na ainihin jiki tana daga cikin ayyuka wanda mutane suke yi da ainihin dukiyoyinsu tana kuma da falala mai girman gaske kuma tana daga cikin godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala bisa ainihin ni'imomi da yayi wa bayinsa yana daga cikin wato godiya ga Allahu tabaraka wa ta'ala shine ka dauki zakarfin da kai ka bayar kana mai godiya Allahu tabaraka wa ta'ala da ya riskar da kai wato ka zamto ɗaya daga cikin wanda suka azumci watan Ramadan ya ku bayin Allah ainihin shi mumini wanda yake Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa dace shine wanda yake karbar umarnin Allahu tabaraka wa ta'ala yake kokarin sauke abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faranta wannan zakka to ma'anar wannan shine Allahu tabaraka wa ta'ala ya faranta ta ya ku bayin Allah ana bayar da anashin zakkar fid da kai a madadin wato wato da zaka fitarwa danka danka zaka fitarwa matarka zaka fitarwa wanda yake dan aikinka wanda yake wato khadiminka da duk wanda kai kake daukar nauyin ciyar da shi lalle wannan wato wajibi ne kuma farilla ce akan duk wanda yake wato wanda ya samu dama ya ku bayan Allah kada ku yi sakaci akan wato irin wannan ayyuka na ainihin alkhairi ya ku bayan Allah kada ku tozarta wannan farilla kada ku tozarta wannan ku bayar da wannan farilla ga ainihin talakawa mabukata idan ka san wane bashi da bukata zuwa ga ainihin zakarfin da kai to lallai karka yadda ka bashi idan ka bayar zuwa ga wanda yake bai cancanta ba bashi da bukatar ta in ka bashi ma shi ma ba amfani zai da ita ba ko kuma yana ma da abin da ya ishe shi shi ma to wannan ko shakka babu malamai suke cewa zakkar ka tafar da kai ba ta yi ba ana baiwa wanda ya shiga cikin wato wato ainihin kaso takwas wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya bayyana wanda za a ba su wato zakka ta ainihin farilla ta ainihin dukiyoyi ya ku bayin Allah ku aiwatar da wannan farilla kamar yadda Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarce ku da ku bayar zakar da kai ya ku bayin Allah tana daga cikin wato manya-manyan ayyashin ayyuka na alkhairi wanda bawa yake samun kusanci da Allahu tabaraka wa ta'ala da ita malamai suke cewa Allahu tabaraka wa ta'ala da ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yake cewa qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa malamai suke cewa faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala qad aflaha man tazakka haqiqa ya rabauta wanda ya tsarkaka suke cewa abinda ake nufi ya rabauta wanda ya bada zakar da kai wa zakara isma rabbih ya kuma ambaci sunan ubangijinsa wato yayi kabarbari tun daga lokacin da wato ainihin watan Ramadan ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin sunnarsa ya karantar da mu wato cewa yawaita ainihin kabarbari daga zarar an ga watan Idin karamar sallah a yawaita kabarbari har zuwa lokacin da za a je a sallaci sallar idi fa sallah ma'ana suke cewa ya je sallar idi ya bayar da zakka ya ambaci sunan Allah kuma ya je sallar idi malamai suke cewa wannan shine wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake nufi da cewa qad aflaha hakika ya rabauta ya ubangiji ka sanya mu cikin waɗanda suke za su rabauta Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa bal tusiruna alhayata dunya ba haka ba ku mutane kuna fifita rayuwar duniya ne kuna zaɓar rayuwar duniya ne alhali kuma lahira ita tafi alkhairi lahira ita ce wacce take mai dawwama ita babu wato ran da za a ce yau lahira ɗin ta ƙare idan ka shiga gidan aljanna ba ran da za a ce daɗinka ya ƙare yanzu bara a fidda kai wannan babu wannan amma gidan duniya ko yaya Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore maka jin daɗin rayuwar duniya lalle za a wayi gari wannan jin daɗin ya ƙare saboda dole sai an wayi gari gashi yau ka mutu yau mutane sun haɗu wato wajen yin jana'izar ka za a sanya ka cikin kabari ne saboda haka ya ku bayin Allah mu yi kokari mu aiwatar da ainihin sunnoni da farillai da Allahu tabaraka wata'ala ya umarce mu da su Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walitukmilul idda wato ku cika don ku cika ainihin adadin da yayi ragowa na ainihin watan Ramadan walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma ku ambaci wato ku ku girmama Allah tabaraka wa ta'ala kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nusar da ku ya shirye da ku wato shine mutum ya faɗi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd waɗannan kabarbari ya ku bayin Allah ana fara yin su ne daga zarar watan Ramadan ya kama to ana bukatar musulmai su yawaita waɗannan kabarbari ko dai ya zamto farko kai kabarbari guda uku ko kuma kabarbari guda hudu ma'ana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ko kuma a farko din kai kabarbari guda biyu kamar yadda yake na cikin tsakiya din ma guda biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu wannan yana daga cikin wato yin aiki da waccar ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle ya rabauta duk wanda ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala yayi sallar idi kuma ya bada ainihin zakkar da kai sahabbai sun kasance suna yin wannan kabarbari daga zarar an ga watar wato karamar sallah ko kuma wato a wato ainihin lokacin kusantowar sallar idi ta sallar layya sun kasance maza suna bayyana wannan kabarbari a fili mata kuma suna yi ƙasa-ƙasa a cikin gidaje lalle yana daga cikin ayyuka na alkhairi shine mutum ya sanar da ainihin matarsa ko matansa yawan yin kabarbari yayin da ainihin wato wannan wata ya tsaya watan wato ainihin shawwal a wato ananata a yawaita yin wannan kabarbari kuma yana daga cikin alamomi na cewa lalle akwai wata babbar ibada wacce ta kawo kai wacce yanzu an zo cikinta wato shine ainihin ibada ta ainihin idi na ainihin sallar sallar kammala azumin watan Ramadan ya ku bayin Allah ku karantar da ƴaƴayenku wato yin waɗannan kabarbari sunna a cikin wannan kabarbari ya ku bayin Allah shine daga zarar wato watan ya tsaya mutum ya nanata har izuwa da safe mutum yayi har izuwa tafiya sallar idi daga an yi sallar idi dama wannan ya sha bamban da ainihin kwanakin ranakun sallar wato sallar layya wanda ake farawa tun daga farkon fitowar alfijir ɗin ranar anashin arfa har zuwa ƙarshen ayyukan wannan ana yi ne yau wata ya kama zuwa kuma anashin washe gari har zuwa a sallaci sallar idi ya ku bayin Allah waɗannan kabarbari suna daga cikin ayyuka na alkhairi suna daga cikin ayyuka wanda suke masu albarka wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake bayar da ainihin akan irin waɗannan ayyuka din ya ku bayin Allah waɗannan kabarbari wato mutum zai yi kabarbarin ne shi shi kaɗai ba wai mutum ya yi a matsayin jami'i ba wane ya sako su wane su amsa ba ko mutane su haɗu cikin masallaci suna haɗa baki suna yi tare a wannan ba shine abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba kuma shine abin da aka samo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa yana yin wato kabar wato suna yin kabarbari ne kowa shi shi kaɗai an samu wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan hau kan jaki su tafi cikin kasuwanni mutum yana tafiya yana yin kabarbari din amma ba wai yana faɗa yana sakawa suna ansawa ba mutum yana yin kabarbarinsa ne shi shi kaɗai ya ku bayan Allah ku yi kokari ku rayar da irin wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah lalle kada mutum yayi sakaci wannan kwanaki saura kaɗan su fice ya rabauta duk wanda ya kokarin koyi da sallallahu alaihi wasallam ya koyi da wanda yake mai wayo kuwa shine wanda yake kokarin danne kansa ya tilasa kansa ya yi ayyuka na alkhairi saboda tsoron me zai faru bayan mutuwarsa wanda yake gajiyayye kuwa wanda yake wato ainihin malalaci shine wanda idan ransa ta raya masa ya gaji ta raya masa baya son aiki na kaza sai ya biye wa ran ya zauna ko ya kwanta ko ya ci gaba da kalle-kalle ko ya ci gaba da ainihin wato wata hidima daban ya ku bayan Allah ya ishe mu abin lura mu duba mu ga yaushe ne wato azumin watan Ramadan ya fara yanzu gashi gashi saura ɗan sa'anni kaɗan ana cewa watan Ramadan ya zo ainihin fita ya ku bayin Allah kowa ya yi tunani a karan kansa ya ga cewa me ya aiwatar cikin wannan wato wata na Ramadan lalle wanda ya kokarin ayyuka na alkhairi wannan dace ne daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gode Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar ƙarasa sauran kwanakin da ayyuka na alkhairi tare kuma da tuba zuwa ga Allah tabaraka wata'ala duk wanda kuma ya waiga baya ya ga cewar yayi sakaci to abin da yake kansa shine yayi kokari ya yawaita tuba ga Allah tabaraka wata'ala kuma yayi kokari ya aiwatar da ayyuka na alkhairi a cikin wannan lokuta din da suka rage domin dama su ayyuka ana la'akari ne da cewa menene aikin ka na ƙarshe ya ku bayin Allah rayuwa haka take ana nan za a wayi gari za a yi Ramadan bakka duniya la'alla daga cikin mu ba za a ƙarasa watan Ramadan wato suna rayuwa a wannan rayuwar duniya ba domin nawa ne aka fara ainihin azumin watan Ramadan da su amma kuma sun zo Allahu tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsu yanzu suna wato kwance cikin kaburburan su muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kyautata mana ƙarshen mu ya ya ku bayin Allah lalle wato yana daga cikin abin lura shine irin yanda rayuwa take saurin gudana take saurin tafiya kuma abin da yake faruwa yanzu na ainihin wato mautul fujua shine mutum kalau ko ku rabu da shi jiya ko shekaran jiya ko ɗazu ko yanzu ma kaji an zo an kira ka a waya an ce wani fa Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa rasuwa wani fa ya mutu muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya karɓi rayukansu Allahu tabaraka wa ta'ala ya musu rahama yanzu a wannan garin a wannan watan na Ramadan waɗanda suka yi wato wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu ta ainihin wato fujua lalle abin mamaki ne zaka ga lalle akwai wa'azi a cikin wannan kuma dama yana daga cikin alamomin alkiyama ta zo dab shine mutane Allahu tabaraka wa ta'ala ya rika karɓar rayuwarsu kai tsaye kaji an ce wane ya mutu lokaci guda wane ya mutu lalle wannan daga cikin alamomi na ainihin tashin alkiyama cewa kuma wane ya mutu yanzu yanzu ba a farhuta sunansa an makale cewa wannan satin ko wannan yinin ko gobe ko yanzu wane da wane bane a'a kowaye za ta iya fadawa kansa ya ku bayin Allah kada mu sakaci dan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka rayuwa ya baka lafiya to lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya maka falala ya kuma yi maka uzuri sai dai idan kai kai sakaci to wannan kuma sakacin zai koma kanka ne idan kuma kai kokari Allahu tabaraka wataala shi ya maka falala kuma sakamakon wannan kokarin da kai wato zai koma kanka ne ya ku bayin Allah ku yi kokari ku cika waɗannan lokuta da suka yi ragowa na wannan kaka'a ta alkhairi da ainihin ayyuka na kwarai ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wataala yana umartar ku da yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa cikin littafinsa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kone suka yi imani yi salati gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duka wanda ya mun salati guda daya Allahu tabaraka wa ta'ala zai masa salati guda goma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe ya ubangije waɗanda suka karɓi rayuwarsu a cikin ƴan uwanmu musulmai wanda suke suna sallah ya ubangije ka ji kansu da rahama ka yafe musu ya ubangije ka ji kan Musa direba Allahu tabaraka wa ta'ala wato ka sanya kabarin sa ya zanto rauda min riyadil janna da dukkanin musulmai wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ka karɓi rayukansu Allahu tabaraka wa ta'ala ka tausaya musu ka yafe musu ya ubangije laifukan mu Allah ta'ala ka goge shi ka yafe shi ya ubangije kyawun ayyukan da muke Allahu tabaraka wa ta'ala ka karba ka sanya su cikin mizanin kyawun ayyukanmu ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe ya ubangiji marasa lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su ikon aiwatar da kyawun ayyuka ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe Allah ka kara wa garin nan albarka da kuma zaman lafiya da wannan ƙasa ta mu kuma ila salatukum yarhamukumullah